إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون حفظ الدين أعظم مقاصد هذه الشريعة الغراء وإن من أعظم أسباب حفظ الدين حفظه بالرجال المخلصين والعلماء الربانيين العاملين فوجودهم في الأمة حفظ لدينها وصون لعزتها وكرامتها وزود عن حياضها إنهم الحسن الحصين والسياج المتين الذي يحول بين هذا الدين وبين أعدائه المتربصين إخوة الإسلام إن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والقدرة النافذة في كونه وخلقه وإن مما كتبه الله عز وجل على خلقه الموت والفناء قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وإن من أعظم أنواع الفقر على النفوس وقعا وأشده على الأمة لوعة وأثرا فقد العلماء الربانيين والأئمة المصلحين ذلكم يا عباد الله لأن للعلماء مكانة عظمى ومنزلة كبرى فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة هم للناس الشموس الساطعة وكواكب لامعة وللأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها بهم حفظ الدين وبه حفظوا وبهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يهدون بكتاب الله من ضل إلى الهدى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فهم أهل خشية الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العالم للأمة بدرها الساري لا سيما أئمة الدين وعلماء الشريعة ولذلك كان فقدهم من أعظم الرزايا والبلية من أعظم البلايا وأن للمدلجين في دياجير الظلمات أن تهتدوا إذا انتصمت النجوم المضيئة ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال بموت علمائها وفقهائها وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله ما علامة الساعة وهلاك الناس قال إذا ذهب علماؤه ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه وقال هكذا ذهاب العلماء دفن اليوم علم كثير وقال أبو أيوب إني أخبر بموت رجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي وقال أيضا إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أيها المسلمون لقد فوجئنا في الجمعة الماضية بفاجئة أليمة زلزل لها عقول الموحدين إنها فاجئة ألمت بنا جميعا دون استثناء إنها وفاة الشيخ الجليل الداعية القدير شيخ ارتفعت صوته بصيحة التوحيد شيخ ارتفعت صوته بصيحة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيخ ارتفع صوته بنداء السنة وهو الشيخ الجليل أبو نعيم محمد الثاني يونس الملقب بمال الثاني تنسل إن موت الشيخ ثاني يونس لن يزيد في رصيد لن يزيد في رصيد هذه الدعوة إلى الله إلا نصرا وفتحا مبينا أمة الإسلام إن من حسن العزاء عند فقد العلماء أن دين الله محفوظ وشريعته قائمة وباقية فأعلام الديانة مرفوعة بحمد الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها يا طلاب العلم ويا شباب الإسلام الله الله في طلب العلم الشرعي الأصيل التفوا حول علمائكم الربانيين الداعين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفوزوا في الدنيا والآخرة أيها الموحدون أيها الملتزمون لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التزموا هذا الدرب الذي مات عليه هذا الشيخ الجليل ولن يصيبنا وهن ولا ضعف وسنظل صامدين حتى ينتصر الحق أو نموت دونه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايا هكا يا أنقوى mu sani cewa kiyaye addinin musulunci da kiyaye shari'ar Allah subhanahu wata'ala manufa ce daga cikin manufofin shari'ar addinin musulunci yana daga cikin mafi hanya ta kiyaye shari'ar musulunci da kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya arzuta wannan addini da malamai na Allah malamai na gari waɗanda za su yaƙi da bid'a su yaƙi da zalunci su yaƙi da shirka domin a zamanto a bisa doron ƙasa mutane sun rayu cikin adalci da walwala mutane sun rayu a bisa turban sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane sun rayu a bisa tauhidi waɗannan malamai na Allah samun sa a bisa doron ƙasa kariya ce ga addini ɗaukaka ce ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma karama ce ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam samun waɗannan malamai a bisa duran ƙasa kama ana kore ma addinin musulunci duk wani datti da wata ƙazanta da wani sharri da ƙage da makiya addinin musulunci suke yi wa addini ya ‘yan uwa musulmi hikimar Allah subhanahu wata'ala ta tabbata a cikin bayi ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ma kowa mutuwa kowa zai mutu kuma kowa zai kare komi zai kare babu abin da zai zamanto zai wanzu zai saura illa bancin ubangiji subhanahu wata'ala haka ayoyi na alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana haka Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda kahire suke maka fakin ka mutu ko idan aka ce manzo Allah ya mutu ko wasu bayi na Allah na gari sun mutu wai mutane suna jin daɗi hadda taɗi hadda shewa hadda rawa to innaka mayyitun wa innahum mayyitun yadda suka mutu haka kai ma ba za ka zama dan gadin duniya ba yadda suka gama suka tahi haka mu ma da dai dai dai Allah subhanahu wataala sai ya dauke mu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya ɗan uwa malamai suna da matsaya a cikin addini suna da daraja a cikin addini ya ishe su daraja domin su ne ke ɗauke da kayan gado da annabawa suka mutu suka bari ɗan siyasa yana jin daɗi idan yana ɗauke da abin da na ɗan siyasa da ya gabace ya mai gidan shi to malamai suna alfahari suna ɗauke da abin da ya duk wani abu da ake da shi a bisa doron ƙasa suna ɗauke da abin da duk abin da kake tunani kana da a bisa doron ƙasa wallahi malamai na Allah sun yi ka نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات waɗanda su ne malamai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka malamai su ne amintattun Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya aminta da su a bisa kai na fin gado na annabta malamai su ne rana wadda take haskaka duniya malamai su ne taurari waɗanda suka ƙawata sama malamai su ne fitila waɗanda suke haska ma al'umma hanyar da za ta bi malamai su ke kare addini ta hanyar sa Allah subhanahu wata'ala ya kare addini malamai na Allah su ne waɗanda suka ɗaga tutar musulunci waɗanda suka ɗaga ta da suka ɗaga tutar musulunci su kuma sai Allah ya ɗaukaka darajar su bisa ga faɗa Allah subhanahu wata'ala yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat malamai na Allah su ne waɗanda suke shiryar da mutane zuwa ga littafin Allah mutum nawa ne wanda shaidan ya riga ya ribanci da shi amma ta hanyar waɗannan malamai na Allah suka rayar da shi suka maido zuwa ga alhanyar Allah mutum nawa ne wanda ya riga ya bace ya yi bankwana da hanyar Allah amma ta hanyar waɗannan malamai na Allah Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ta dalilin wa'azi da suke mana da fatakarwa da karantarwa Allah subhanahu wata'ala ya sa ya dawo ga hanyar Allah malamai su ne ma'abuta tsoron Allah Allah ma ya taƙaice bayani ya ce kani kaɗai ba ma mai tsoron Allah a duniya sai malami malamai su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da su muke gane abinda Allah ke so da abinda Allah baya so ta hanyar su abinda Allah yake so don ma'aikata abinda Allah subhanahu wata'ala baya so dan mu nisance shi dalili da wannan daraja da malamai suke da ita sai ya zama to rishi ɗaya da zami na wani malami to babban annoba ce babban musiba ce ga al'umma rishi ɗaya da zami da malami musamman idan aka ce malami na Allah malami mai kururuta da kada ƙararrawar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasa shi ga al'umma to bala'i ne ga al'umma annoba ce ga al'umma kuma al'umma ta shiga wani ne idan ya zama to malamai na Allah Allah subhanahu wata'ala yana daukar rayuwarsu to a ina ne malamai ainihin za mu zamanto ko kuma al'umma za ta samu hanyar da za ta gano ga hanyar gaskiya ga hanyar ƙarya idan ya zamanto malaman masu nuna hanyar ƙarya da hanyar gaskiya din suna tafiya shi yasa hadisi ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah ba zai dauke ilimi ba ga mutane haka kawai a'a Allah zai dauke ilimi ne ta hanyar dauke malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai ya zamanto Allah ya dauke duniya babu malami sai jahilai sai jahilin da ya dauki rigan jahilci ya sa kan shi wanda amma jahili ne murakkabun ajhal min himari abi jahal to wannan idan ya zamanto su ne suka yi saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya zamanto ittakazan nasu ru'usan juhalan sai mutane su rike jahilai su ne ainihin shugabannin su na addini fasu'ilu sai su masa tambaya ta addini su kuma sai su ba su amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bisa ga ilimi ba sai su bace kuma su bata shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake fada game da fada Allah subhanahu wataala awalam yarau anna na'til arda nanqusaha min atrafiha yace wannan shine mutuwar malamai da mutuwar malamai masana fiqh Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ya ku mutane ku bi wannan ilimin tun kamun ma'abuta ilimin su tahir idan malamai suka taito ba wajen wanda za ku ɗauka ilimi Sa'id ibn Jubayr ake ce mai miye alamar tashin kiyama kuma miye alamar mutane sun halaka wata alama ce za mu gani idan muka ga wannan alamar mu gano tashin kiyama ya kusa kuma wata alama ce za mu ganowa idan muka ga wannan alamar mu gano al'umma ta halaka yace idan malamai na mutuwa idan ka ga malamai na mutuwa to alamar tashin alkiyama ce kuma alama al'umma tana dab da shiga cikin halaka da hasara in ba a yi gaggawa wannan malamin da Allah ya dauke ba aka nemo wani malami ya cike gibin nashi amma idan ba a cike wannan gibin ba to al'umma tana cikin halaka wani daga cikin magabata shine Abu Ayyub yake cewa ni na kasance ana bani labari cewa ɗaya daga cikin ahli sunna ya rasu ma'ana mabiya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce mana ɗaya ya rasu yace sai in ji kamar za na rasa sashen jiki na baki ɗaya saboda tashin hankali domin mutuwa ahli sunna kamar mutuwa al'umma ne ya ƙara cewa waɗannan da suke jin daɗi ko suke burin idan ahli sunna sun rasu yace irin waɗannan su ne waɗanda ba su sa addinin musulunci ya ci gaba su ne waɗanda suke son su tike hasken Allah su tike shi ba su son ya ci gaba yake kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya isar da musulunci ko da kahirai da mushrikai da ɗan daba ba sa tare da wannan ya'yan uwa sai mu gano ashe rashin malami annoba ce babba a wannan gari namu ko a ƙasa tamu bayan rishi da muka yi a satuttuka da suka wuce Allah subhanahu wata'ala ya ƙara jaraba mu da wani babban rishi wanda muka yi na ɗaya da wani malami wanda yake rasuwa wannan bawan Allah duk wani mutum mai tauhidi rasuwa wannan bawan Allah ta girgiza shi duk wani mutum mai tsakamar sunnan manzon Allah ta yatsu a yada adalci a bisa doron ƙasa a yaƙi zalunci sunnar wannan bawan Allah ta razana shi wannan bawan Allah da ya rasu bawan Allah ne wanda yake dan ma yayi kaurin suna ga makiya addini ga makiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kaurin suna ne sana ya saboda yana da'awa zuwa a tsaye da tauhidi yayi kaurin suna ne zuwa gare sa a nasu tunanin saboda yana kira zuwa a zo a tsaye da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nisanci bid'a wannan bawan Allah ba shine ba kowa illa bancin malam sani yunus wanda muka yi sani da cewa malam sani dan tudu wannan bawan Allah mun yi rashin ya juma'a da ta shuɗe a tsakar dare wanda mutuwar wannan bawan Allah ga makiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu murna wallahi tallahi mutuwar malam sani dan tudu ba abinda za ta ƙara mu addini sai ci gaba mutuwar malam sani dan tudu mu almajiransu da masoya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ba abin da za ta ƙara mana sai kaimi kuma rasuwar wannan bawa Allah ta ƙara nuna mamu mu riƙe wannan hanyar da muke bisa kai muna bisa gaskiya shi tashi ta yi kyau Allah ya karɓi rayuwa ta yana bisa wagga hanyar bai sake ta ba yayi murna abin da za a ma alfahari ne abin da za a mai lalimar habin ne abu ne wanda za a mai jin daɗi saboda ya mutu bai kasa ba Allah ya karɓi rayuwa ta yana bisa wannan hanya shi ne abin da muke bukata wanda Allah ya umarce mu da cewa wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka ci gaba da bauta ma Allah har yaqini ya zo maka yaqini shine mutuwa kamar lokacin da Usman ibn Mas'ud ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma Usman ibn Mas'ud faqad atahu al yaqin min rabbi to wannan bawa Allah shine ainihin wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabe mu da rashin wannan bawan Allah mu sani cewa ya ƴan uwa yana daga cikin tattawar ta'aziyya da ya kamata mu wajuna mu mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala zai kare addinin shi ko da wani ko ba wani ko da wani ko ba wani Allah subhanahu wata'ala zai kare addini ci gaban addini baya da alaka da rayuwar wani kamar yanda rayuwar wani duk tsagerancin ya wallahi ba za ta mada awar sunna tsage ainihin taka birki ba ba za ta mada awar sunna komai ba lokacin da tsage rake ba da awar sunna tsageranci mu kamar wata allura ce ake ba mu ta imani wanda ke kara mu mu kara rike sunnan manzo Allah muna basa daidai lokacin da muke jin ana zagin malaman sunna ana masa ba'a ana masa habaici wallahi tallahi wannan yana ƙara nuna mamu cewa mu rike inda lalatattu ne mu wallahi da ba a zage mu ba amma kasancewa an zage mu an mama habaici an mama kage an mama sharri wannan ke nuna cewa muna bisa hanyar daidai Allah subhanahu wata'ala ba zai bar wannan al'umma ba babu wanda zai shiryar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ba za a gushe ba kowane lokaci ana samun wata tawaga cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi tsayin daka a bisa kan gaskiya duk wanda ya saki gaskiya ba zai masu wani kwaljini ba ba zai masu wani tasiri ba haka za su tsayawa har sai Allah ya tabbatar da al'amarin shi tabbatar da al'amarin Allah shine addini ya ci gaba ko kuma su su mutu a bisa wannan hanyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sake faɗa Allah yakan aiko wanda zai jaddada wannan addini duk shekara ɗari duk ƙarni ɗaya sai Allah ya hiddo mutum ɗaya cikin al'umma ko cikin gari ko cikin ƙasa wanda zai zamanto shine zai tsaya da addini babu yadda za a yi dan wane ya mutu addini ya tsaya mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata tsaida da'awa ba babu wani wanda a yau mutuwa ya zata tsaidawa amma dole in muka yi rashin malamanmu muna cikin takaici da damuwa muna cikin alhini amma a daidai lokacin kuma mutuwarsa ba za ta tsaida da'awa ba ya ƴan uwa ina kira gare mu mu ƙara ruga da gudu mu yi tsaye gindin malamanmu mun ga dai mutuwa ga ta sai ɗauke mana su take satuttukan da suka wuce mun yi rashin alfa usman hagu yanzu gashi mun yi rashin ainihin malam malam sani dan tudu yanzu haka malaman mu na sunna mana da malamai wadanda suna kwance suna jinya ba su da lafiya kenan me ya kamata mu ya ɗan uwa dalibai na ilimi masu neman sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadu ba a sunna da jahilci ba a sunna da molanka ba a sunna da wakazalika sawwala lil jahili a'a ana sunna ne da ilimi ina ga mu samun ilimi ga malaman mu sun suna da rai mu ruga wajen su mu je mu kwamfadi ilimi kamun su kai da ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su ya fi masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala mu rika sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu rika tauhidi mu fara da awan mu kan tauhidi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da awa da tauhidi shekara 13 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran mutane zuwa ga tauhidi ayar alqur'ani ta karshe da ta sauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda bayan ita ba ayar da ta sauka wadda ku yawman turja'una fihi ila Allah ita ba tana magana kan tauhidi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura mutane zuwa wani gari wa'azi yana umarta su fara da tauhidi ya ƴan uwa dole ne mu kadaita tauhidi dole mu tsaye da da'awan ahlus sunna sai mun canza da'awa salan da'awan mu sai mun fara da tauhidi in kaga kana da'awa ka zamna lahiya da mutane baka tabo tauhidi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo dukkan sun yarda al-aminu sun yarda mutumin kwarai ne yana ikira ga zuwa ga tauhidi suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu ya mai da alloli guda kaga manzo Allah ya zarna lahiya da su amma yana cewa a ta ibada ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai adawa don haka baka yi manzo Allah dadin baki ba baka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaiba ba baka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi a wajen Allah ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu yan adawa ya yan uwa wannan bawan Allah da muke yi shi mun yi rashin wannan bawan Allah malam mun malam zan wanda mutum ne mai kira zuwa ga gaskiya hatta a rashin lahiyar shi wadda da ita ce Allah ya karɓi rayuwa ta an samu su manya-manyan 'yan siyasa a ƙasar nan guda biyu waɗanda tun ma yi neman shugabancin takarar wannan ƙasa ta ba samu sa'a ba suka je suka kai mai ziyara asibiti yana bisa gado amma ya kira su zuwa ga tauhidi ya ce mulki Allah ke bada shi ko buɗi mulki ga wajen Allah abinda 'yan siyasa ke yi wajen neman mulki a saki Allah a yi ta tsahe-tsahe da kancilko da kaza yake wallahi idan kuka yi Allah zai wulakantar da ku a duniya wulakantar da ku a lakara wannan ya hudu yana bisa gadon asibiti aka samu wasu attajirai a garin nan suka je suka ziyarci a asibiti abin da ya kara jaddada musu kenan cewa ana neman arziki ne da Allah duk wanda yace zai nemi arziki ta hanyar saban Allah duk wanda yace za ya neman arziki ta hanyar shirka ta hanyar tsubbu ya ce wallahi a ƙarshe ba zai samu arzikin ba kuma ya wulakanta a duniya kuma ya wulakanta a lahira kaga wannan bawa Allah wannan da'awa da ya fara ta tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya cike mai rayuwa ta ya cika bisa ga rayuwa ta tauhidi wannan bawa Allah a kalmomin shi na ƙarshe a duniya yana ma ƴaƴan shi wa'azi gargadin da ya masa cewa yi a ci gaba da neman ilimi ka ai wasu yanzu ba ya rasa yaro uku waɗanda ke jami'an musulunci ta sa'i da sai islamin suna karatu yaro uku ba ya rasa yara uku waɗanda suna can suna karatun addini a dawo kuma a yi ta da'awa a yaƙi bid'a a yaƙi shirka a tabbatar da tauhidi a tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa ma waɗannan yaran kenan kusan kalmomin ya na ƙarshe tsakanin ya da ƴaƴanya abin da ya jaddada musu cewa a rike neman ilimi ka a tsaya kuma yace da'awa ta tauhidi kowa ya taba tauhidi ku taka shi kowa ya taba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kuma ya rangwame abin da ya faɗi kenan wannan bawan Allah yana da kwazo wanda ba kowa ya samu kwazon nan ba in za mu buga ya magayani na tsakani da Allah Allah ya ba juriya ta hanyar ya jure ma duk zargin da ake mai da zage-zagen da ake mai a yi waka a zage shi a yi kaza a zage ya a tashi a ce a je a dake ya duk abubuwa amma ya riga ya ɗauki siffar bayan Allah wala ya kafuna laumata la'ili ba su jin zargin mai zargi kowaye abinda ake ma wannan bawa Allah in wani ne da tasbih ma ta riga ta kai shi amma wannan bawa Allah ya haƙura duk abin da ake faɗi idan aka zo aka ce mala ya za a yi malam sai dai ce ku je ku yi haƙuri a yi ta karatu abin da yake cewa kenan sannan kuma Allah ya baya wani ƙwazo ta hanyar ba kowa bane ba wanda yanzu za a iya tashi shiga daji a karkara ya je iske ɗan uwanmu waɗanda musulmai ne ga yanan kiristoci na mai da su a kiristanci musulmai ne amma ga sunan al'adunsu na maguzanci ne musulmi ne amma shirka a baya shirka a ƙasa shi kuma ana ya tunanin kawai addini ne haka Allah ya umarni wannan bawa Allah yakan iya tashi ya shiga dagi yana iya sati daya ƙasa da haka sama da haka ya tashi ya je ya dawo haka wannan bawan Allah yake yi a yanzu Allah ya ɗauki rayuwar wannan bawan Allah muna jiran kuma mu je wa za a ɗauka matsayin wannan bawan Allah domin ƴan uwanmu a karkara suna da buƙatuwa zuwa gare mun zamna a birni sai rikici mun zamna a birni sai hayaniya mun zamna a birni sai rikici wa junanmu ga ƴan uwanmu ta a daji ana farautar su ga ƴan uwan mutan a daji ana sace mana ima ana sace masu imanin su ana mamu harautar su ana jaye mana su amma bamu damu ba muna nan kawai mun yi kurwaje ne bara abin muna shan dadin to wannan bawa Allah da Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwar ta muna neman Allah subhanahu wataala ya yahi mai kurakurai shi Allah subhanahu wataala ya yahi mai kurakurai shi Allah subhanahu wataala ya kankare mai zunuban shi Allah subhanahu wataala ya kankare mai zunuban ya abin da yayi na alkhairi wanda ya dasa al'umma muna roƙo Allah ya baya ladan wannan aiki Allah subhanahu wata'ala ya baya da wannan aiki Allah ya saka mai da mafificin sakamako Allah ya saka mai da jinan jannatul firdaus aikin alkhairi da ya rasa muna roƙo Allah ka Allah ya sa na aikin alkhairi ya tsaya wannan da'awa da ya rasa muna roƙo Allah subhanahu wata'ala kan wannan da'awa ta tsaya wuraren karatuttukan yadda majalisun yadda yake da na ilimi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ko a ƴaƴanya ko a ɗalibanya ko a wani cikin al'ummar musulmai Allah ya kawo wanda zai rike waɗannan karatuttuka ba mu fatan su tsaya Allah ya kawo wanda zai rike waɗannan karatuttuka Allah kai sa su tsaya kuma abin da ya bari a baya na zira'a da ƴaƴa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya agaza musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tallafa musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kulan mai dinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kulan mai dinsu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka muna roƙo Allah subhanahu wataala iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yaji mu mu da muka yi gaskiya kuma Allah subhanahu muka yi saura Allah ya kyautata karshen mu ƴan uwanmu masu matsaloli Allah ya yayi mu kowa matsala wannan hali da muke ciki muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yayi mana ƴan kasuwanmu waɗanda suke cikin matsala Allah ya yayi waɗanda ba su da kasuwanci Allah ya ba su waɗanda ba su da sana'a yi Allah ya ba su masu sana'a kuma Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka a cikin sana'a duk waɗanda ke kuka cikin wannan hali muna roƙo Allah ya ɗauke mana wannan hali da muke ci Allah ya kawo mana sauƙi a rayuwa Allah muna roƙonka ka kawo mana sa'ida a rayuwa Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wannan bala'i da muke ci Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wannan mahaliciyar rayuwa da muke ci ya Allah wannan rayuwa da muke ci kowan mu na kuka Allah muna roƙonka ka kawo mana adalci Allah ka kawo mana rangwame Allah ka kawo mana afuwa Allah subhanahu wataala ka kawo mana rangwame ƴan kasuwanmu waɗanda ke taimakawa suke cikin ibtila'i Allah subhanahu wataala ka san su Allah ka yayi musu Allah ka agaza musu waɗanda ba su taimaka Allah ka sa musu kishin taimakawa Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين duk masu bukatu na alkhairi Allah ya sani Allah ya biya ma kowa bukatun shi akwai dan uwanmu wanda muke sallah a nan wanda muka sana har wancan sati shine umma mai mai wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce da korewa wurin sana'ar yadda ainihin kayan sana'ar nan ainihin bakin kes muna ƙara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya maida mai da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya maida mai da alkhairi wannan ibtila'i da ya shiga kuma Allah ya sa ya ci jaraba wannan Allah subhanahu wata'ala ya sa haka ya zame mai alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan rishi da yayi ya zame mai ainihin alkhairi ne a gobe kiyama kuma Allah mai buɗi na alkhairi da sauran musulmi ta inda ba mu da so ba mu tsammani wa qumu ila salatikum yarhamukumullah